الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan al-muharram shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekara miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na wiqayatul insani min aljinni wa shaitan wallafar a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala dan uwa aje idan ba a sha'afa ba mun tsaya ne a alhisnus sadis katanga ta shida daga cikin jerin katangu da malan kan kawo mana wanda insha Allah ta'ala za su ba mu kariya daga shidani ita ce alisti'anatu billahi ala ala shaytani neman taimakon Allah madaukakin sarki akan shidani inda malan ya mana bayani duk kokarinka duk yadda kake ibada da duk yadda kake so karba da shaiɗan. babban garkuwar da ya kamata ka yi riko da ita mafi girma shine ka kama kafa ka nemi taimakon mahalicin shaidan din shine Allah madaukakin sarki wanda malami ba mu misalin wani daga cikin magabata da yake kokarin buga wa ɗalibinsa misali ta hanyar da ya tambaye shi idan yana tafiya kare ya tare shi don yi masa haushi me ya kamata yi to yau insha Allah ta'ala za mu tashi alhisnu sabi' shine kariya ko katanga ta bakwai malaiti kafaratu ta'ati yawan ayyukan da'a katanga ta bakwai da insha Allah ta'ala za ta kara bawa daga shedani daga farmaki shedan farmaki kala biyu ko a gangan jikin shi ko a ruhinsa shine kafaratu ta'ati yawan ayyukan da'a shi yawan ayyukan da'a abu ne da shi shedan din ya gaza wajen tsayawa da aiwatar da su da aikata su balma asali abin da ya fito da shedan Allah madaukakin sarki ya sauko da shi daga sama daga cikin mala'iku aka tsine masa albarka duk halin da yake ciki ya tsinci kansa a ciki shine rashin yin da'a din ga Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi yi sujjada ga annabi Adam alaihi salam wanda biyayya ce da'a ce ga Allah madaukakin sarki shedan ya yi wannan rashin da'ar da shedan ya yi kuma ya jawo masa tsinuwar Allah subhanahu wata'ala da fitar da shi daga cikin mafiya tsarkaka bayi sune mala'ikun Allah madaukakin sarki da dauke shi daga gurin da yake mafiya tsarkin guri shine sama a sako da shi kasa to duk lokacin da kai kuma dan adam da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ka daman can a ƙasan ya ce kai masa biyayya kai wani aiki na ɗa'a sai kai to shaidan shi wannan abin baya masa daɗi yana jin haushi abin da aka ce shi ya yi yaki kai kuma gashi kai so da aka kai makiyinsa ne a lokacin to shi duk lokacin da Allah zai ce abu kai abu kaza kai to shaidan ne sai yake da kai duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai baka umarni ka bi shaidan ne sai yake ƙara yi da kai shi sa yawan ayyukan ɗaya ɗaya ne daga cikin hanyoyin da shaidan kan guji mutum idan mutum ya rike su insha Allah ta'ala malai ce innal iksara haqiqa yawaita min at-ta'ati ayyukan da'a yurghimu anfa ash-shaytani wa yadhillu yana turmuza hancin shedan a ƙasa yana kuma kaskantar da shedan rawal imam muslim rawal imam muslim fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu malai ce hadisi yazo daga sahabi abu huraira Allah ƙara masa yarda wanda al'imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada duk lokacin da dan adam ya karanta aya da take dauke da sujjada sai ya fadi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala i'tazala ash-shaytanu yabki shedan zai kaura cewa wannan dan adam din zai gudu daga inda yake yana kuka yana zubar da hawaye yaqulu shedan yana cewa ya waila ya kai cansa ma'ana da hausa ka ce ya shiga uku ya lalace shedan zai tafi yana kuka yana cewa ya shiga uku shi shedan ya lalace umira ibn adama bisujudi fasajada fasajada falahu aljanna yace gashi an yi wa dan adam umarni ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa dan adam ya masa sujada dan adam ya bi umarnin Allah gashi yayi sujada falahu aljanna za a bashi aljanna wa umirtu bisujudi ni kuma an umarce ni da yi sujjada fa asaitu sai na saba na ki faliyan na yana da wuta duk lokacin da kai sujjada wa Allah madaukakin sarki abinda shedan yake tunawa kenan dan ya san asalin shakawarsa asalin tsiyarsa asalin lalacewarsa ita ce dai wannan sujjada ba haka bane wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin Allah ya ce tun lokacin da muka ce da dukkanin mala'iku su yi sujjada wa annabi Adam alaihi salam sai gaba ɗaya mala'iku suka fadi suka yi wa annabi Adam sujjada illa sai Allah ya kawo istisna ya ce sai dai shedani illa iblisa sai shedan shine iblisa aba sai ki wastakbara yayi girman kai yace ba zai yi ba Allah ya ce wa kana minal kafirin sai kasance wannan kin nasa da girman kan nasa da sai kasance ya kasance daga cikin kafirai to abinda aka ce yi yaki kai kuma sai gashi an ce kai kai to kullun idan ya ga ka karanta wata aya da take dauke da sujjada ko kuma kana sallah kai sujjada sai hankalinsa ya tashi sai ya tuno wancan mafari na farko da ya baro a can baya wanda kuma lokaci ya riga ya wuce ba zai ƙara dawa eh wata dama a ce an bashi dama ya gyara babu wannan lokaci ya riga ya kure masa tunda Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka ya masa alƙawarin wuta ya masa duk abin da zai masa to kaga babu yadda zai kuma Allah madaukakin sarki ya dawo ya fasa wancan tsinuwar ina fata an fahimta saboda haka ya riga ya tabe kenan har abada to duk lokacin da kai sujada sai ya tuno wannan saboda haka sai ta kuka an sa ka kai aikin da'a kai shi kuma an ce yaki zai shiga wuta saboda haka ba wai iya sujada kadai ba duk wani aikin da'a dan uwa duk lokacin da kai shedan yana ji babu dadi a ransa saboda me saboda shi abin da ya halaka shi ke da rashin aikin da'a kai kuma abin da zai kai ka zuwa matsayin da zaka kai insha Allah ta'ala shine me shine aikin da'an da zaka yi wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Ayman ko Kitabul Iman babu bayani itlaq ism al-kufr ala man taraka as-salah babin da ke bayani akan sakin sunan kafirci akan wanda ya bar sallah alhitnu samin katanga ko kariya ko tsaro na takwas alisti'azatu shine neman tsari wancan da muka wuce neman taimako wannan kuma neman tsari يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بابا مالمي الحافظ ابن كثير الله يمسى رحمه yake cewa والاستعاذة abinda ake nufi da isti'aza hiya lilja'u ila Allah shine fakewa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waliltisaqu bi janabihi min kulli sharri da kuma makalkalewa bi janabihi da shamakin Allah madaukakin sarki da katangar Allah madaukakin sarki min kulli bi sharri daga dukkanin wani ma'abucin sharri yace shine abin da ake nufi da isti'aza ka fake zuwa ga wanda yake da gurin da zai saka ka makalkale ka ɓuya a bayan wanda yake babu wanda ya isa ya cutar da kai idan yana wajen shine Allah madaukakin sarki shine ka fake ka kuma nemi tsari da dukkanin wani abin da yake ma'abucin sharri da Allah madaukakin sarki ka fake wajen Allah subhanahu wataala wa ma'ana mala ce ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda a'udhu billahi minash shaitanir rajim take nufi duk lokacin da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda kake cewa shine ai astajiru ina neman kariya eh shine istijara neman kariya neman tsaro bi janabillahi da shamaki da katangar Allah madaukakin sarki minash shaitanir rajim daga shedan wanda yake abin jefewa duk wanda zaka nemi tsari da shi ba Allah madaukakin sarki ba ba zai iya tsare ka ba tsarin da babu wanda ya isa maka shi sai Allah subhanahu wata'ala ayya burrani ina neman tsarin sa ne ina neman kare sa ne ayya burrani kada shedan ya cutar da ni fi dini a cikin addini na aw duniyaya ko a cikin duniyata aw yasuddani an fi'il ma umirtu bihi ko shedan ya toshe ni ya hana ni aikata abinda aka umarce ni na aikata aw yakhussani ala fi'il ma nuhitu anhu ko kuma ya rinka kwadaitar da ni yana zabarar da ni wajen aikata abin da aka hana ni aikatawa saboda duk lokacin da kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ka kawo a ranka abin da kake cewa ke ina neman kariya da Allah subhanahu wataala daga shedan abin jefewa kada Allah ya bari shedan ya cutar da ni a duniyata kada Allah ya kyale shedan ya cutar da ni a addini na kada Allah subhanahu wataala ya kyale shedan ya katange ni ya toshe ni wajen aikata duk abin da Allah ya ce na aikata haka nan kuma kada ya hana da aikata duk abin da ko ya kwadaitar da ni na aikata duk abin da Allah madaukakin sarki baya so to wannan shine ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa inna ash-shaytana malaka hakika shi shaytan la yakuffu anil insani illa Allah babu wanda ya isa ya kautar da shi ya kare shi ya hana kaiwa zuwa ga dan adam ya cutar da dan adam din illa Allah sai Allah subhanahu wataala shi shi kadai walihaza saboda wannan ne umira bil isti'azati min shay min shayat min shaytanil jinni aka umarci shi dan adam din ya rinka neman tsari daga shaydanin aljanu eh daga shaydanin aljanu shi sa baka ji baka ji an ce ka rinka neman shi tsari irin wannan tsarin da kake nema daga shaydanin mutane ba me dalili malai ce li annahu saboda shi shaydanin aljani la ya ƙabalu rishwatan ba ya karɓar cin hanci aka ne shaidan ba ya karɓar cin hanci wala yi asiru fihi jamilun wani kyakkyawan aikin ga ko kyakkyawan ma'amala ka ba ce tasiri wa shaidan ba e ka zamto wani mutumin kirki ka zamto mai ɗa'a ka zamto mai kyautatawa ina ruwan shaɗin da kyautatawa ka ba ya bukata yanzu ɗan adam ɗan uwanka duk shaidancinsa duk burin halinsa wani abin da zai raba ka da shi shine idan ka dan sunna masa wani abu ba haka bane sai ya kyale ka wani kuma duk yadda yake gani baya san ka inda zaka rika masa kyakkyawar mu'amala kana kyautata masa wata rana sai ya ga a'a to wai me wani yayin ne kawai barin zubar mu ci gaba da mu'amala ba haka bane sai ya ga ka tafi da shi amma shi dan fa me zaka bashi da jin hanci ya raba da kai wace irin kyakkyawar mu'amala zaka masa ya daga maka kafa babu shi sa da Allah madaukakin sarki ya tashi kawo maganin shedanin mutane da shedanin aljanu sai ya raba kashi biyu shedanin mutane sai Allah madaukakin sarki ya idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamid yace idfa billati hiya ahsan ka tunkude mummunan abin da yake maka da kuntata maka da yake kai kuma da kyakkyawa duk lokacin da ya maka mummunan magana ya masa mai kyau duk lokacin da ya hana ka kai bashi duk lokacin da ya zage ka yi masa magana mai kyau shi ne abinda za ka yi sai ka tafi da mai shaɗanin mutane sai Allah ce fa'i zallabi bai na kawa bai na hu'ada wato sai ka ga wanda ke tsakaninka da shi gaba ce baka ka an na huwa liyun hamim yanzu ya juye kai ka ce wani masoyinka ne na kusa yanzu duk inda ake rigima da kai shi zai shige tare maka duk inda ya ji ana zaginka shi zai tsaya sai babu wanda ya isa zage ka me dalili saboda kyautatawa da kake masa shaɗanin mutane kenan to amma shaɗanin alzunufa sai Allah ce wa in ma yanzu gannaka mina shaitani nazgu fasta'id billah shi shaitanin aljanu duk lokacin da kaji ya zungure ka ya dan matso kusa da kai yana so ya dan sa kai abinda ba daidai sai Allah ya ce fasta'id billah babban abinda zaka iya kauka ce a'udhu billahi ka nemi tsari ka miƙa shi zuwa ga mai shi ka miƙa shi zuwa ga mahalicin sa shine wa Allah subhanahu wataala ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu huwas samiul alim lalle Allah madaukakin sarki shine mai ji ko masani to wannan hanyoyi guda biyu ta waɗannan hanyoyi ake mu'amalantar shaɗanan mutane da shaɗanan izu haka ake to nan shi ne abinda malaki sai mana ishara zuwa gare shi li'annahu sharirun bit-tab'i saboda shi shedan asharari ne a ɗabi'arsa eh bai san kyautatawa ba bai san mu'amala ba bai san ka bashi wani babu ruwansa da wannan wala yakuffuhu anka illa alladhi khalaqahu babu wanda isa ya kawar da shi gare ka illa alladhi khalaqahu sai wanda ya halicce shi malai ce intaha magana da aka dauko a cikin tafsirin ibnu kathirin ta tiki anan wajen a cikin mujalladi ne daya shafi na 15 malai ce bawabi'ul isti'azati akwai guraben da ake so lalle dan adam ya rinka neman tsarin shedan ya rinka neman tsari da Allah tsarin Allah madaukakin sarki daga shedan a guraren to su ne malam zai dan jiro mana guraren kamar haka malai ce awwalan guri na farko da ake so ka rinka kokarin kiyaye neman tsari inda al-ihsas bi nazaghati ash-shaytani wa waswasihi duk lokacin da ka dan ji wata zungura ta shedan duk lokacin da ka dan ji shedan yake so yana so ya dan kai ka inda ba shi kenan ba da zarar ka ji zuciyarka ta fara canzawa ta fara karkata zuwa ga abin da ba daidai ba yana raya maka jake wani abin da ba daidai ba idan ka ji zuciyarka ta fara tafarfasa ta fara zafi da yawa to duk waɗannan gurare ne da shedan yake yin amfani da su wajen ya dasa abin da yake so ya dasa a cikin zuciyarka to da ka fara jin irin wannan yi kokari kai me kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine malam ya kawo wannan ayar da muka kawo qala Allah ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah da zarar ka jo ta dan zungura ka ji shaitan ya fara matsarka to yi kokari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya dauke maka shi sai ka ci gaba da harkokinka kai ko sallah kake yi ma ko sallah kake ka ji shaitan ya fi matsarka nan ma ce ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana faɗa za mu zo mu ji insha Allah ta'ala saniyan guri na biyu da ake neman dan adam ya rinka neman tsari inda tilawatil qur'an yayin karanta alqur'ani duk lokacin da mutum zai karanta alqur'ani na ɗaya daga cikin gurare mafiya tsada da ya kamata a ce mutum ya tattara hankalinsa domin abin da yake karantawa maganar Allah ce subhanahu wataala tunda maganar Allah ce tana buƙatar kulawa tana buƙatar tattara hankali tana buƙatar ka rinka hararo abin da kake faɗa to idan shi dan ya kasa hana ka ya kasa hana karatun alkur'ani sai kuma yazo ya hana ka rashin jin dadin karatu eh sai yazo ya cire maka jin dadin karatun ya hana ka jin dadin karatun gaba daya to wannan shi ma hanya ce da shi dan yake zuwa biyo mutum sai ka rinka karatun kawai karatun kake da bakinka amma zuciyarka tana wani wajen shi ma dai idan kai wannan alal akalla ko bai hana karatun ba ya samu nasara dai shi ma na karatun alkur'ani kana karanta yana shiga zuciyarka yana ratsa zuciyarka yana me yana ƙara sa maka tsoron Allah wannan shine manufar karatu amma karatun kawai kake da harshen ka kawai kana yi hankalinka ya tafi waje ba wannan karatun ake so ba Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce fa idza qara'ta alqur'ana duk yayin da zaka karanta alqur'ani ya rasulullah fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki minash shaitanir rajim daga shaitan wanda yake abin jefewa yan uwa ka'idar karatun alkur'ani shine malamai suka ce duk lokacin da mutum ya tashi zai karanta alkur'ani to dole ne kafin ya fara ya nemi tsari da shedani dan Allah madaukakin sarki umarni yayi yace fasta'iz billahi fi'li ni amri ko ka nemi tsari saboda ka umarni Allah madaukakin sarki yake baka duk lokacin da za ka karanta alkur'ani ba a zuwa kawai a ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi kawai ka bude karatun alkur'ani e dole sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin cika umarnin Allah madaukakin sarki don mutumin da zai karanta alqur'ani akwai ladduba da ya kamata ya kiyaye ya kamata a ce ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan zaka fara karatun alqur'ani kenan idan farkon sura ce zaka karanta sai kai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sai ka ci gaba da karatunka amma idan ba farkon sura ba ne ma'ana karatu kake yi kayi izu ɗaya ka ajiye gobe za ka zo ka ɗora ko in an jima idan ka ɗauko inda za ka ɗora ɗin nan tun da ba farkon sura ba ne ta ba buƙatar sai ka yi bismillah me za ka yi a lokacin kawai ta'awili za ka yi ka ɗora idan ka zo sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu sai ka ci gaba ina fata fahimta ya kuwa to haka ya kamata idan ma karatun kake yanzu kana cikin yi sai wani abu ya katse ka sai ka tashi ko aka kira ka ko abugo maka waya ko wani abin da zai katse maka karatun ka tashi ka bar shi sai ka dawo nan ma ba zuwa zaka kai ka dauka ka ci gaba ba ka dau ka dora daga ayar da ka da ka tsaya a'a nan ma sai ka ƙara yin ta'awizi ina fata an gane abu sai kai a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka dora daga kan ayar sai ka ci gaba sai ka dora daga kan ayar sai ka ci gaba wannan abu ne da ya kamata a ce mu kiyaye shi da kyau in ka farkon sura ne daman sai ka sai kai a bismillah banda suratul bara'a ko suratul tauba ita ita ce kadai wanda ba a yi mata bismillah haka ta sauka da zafinta da duminta ta sauka saboda haka ba bismillah a cikin ta eh bara'a ce baram baram Allah madaukan sarki yake da mushrikai bara'atun minallahi wa rasuli ila alladhina ahadtum minal mushrikina saboda haka bara'a ce baram baram ba bismillah a cikin ta amma an ba haka ba duk farkon sura sai kai bismillah sai kai ta'awiz sannan sai ka ci gaba da karatu za mu ji dalilan da suke da yasa ake yin a'udhu billahi a cikin karatun alqur'ani insha Allah ta'ala babban malami ibn al-qayyim al-jawziya zai kawo mana su wa yubayyin ibn al-qayyim rahimahullahu al-hikmata fi dhalika malai ce babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah ya bayyana hikimar da ke cikin shar'anta ta'awizi cikin fara karatun alqur'ani ko kuma cikin karatun alqur'ani gaba ɗayan sa fayaqulu yace ya kawo waɗannan maganganu ne a cikin littafin sa igafatul lahafan amma sayyidish shaitan shi igafatul lahafan da littafi da malam ibnu qayyim ya rubuta shi domin ya nuna maka taraku ko kuma tarko tarko tarkuna da shaitan yake da su wajen kama dan adam da mun kalli sunan littafin igafatul lahafan kai dauki ko kai agaji ga wanda ke cikin wani hali wani mugun hali an masa raga-raga shine Allah fa wanda yake yayi rauni da yawa to a kai masa ɗauki daga me sai ce an masayi da shaitan daga farauta ko tarko-tarko da shaitan yake sawa mutum daga farauta irin ta shaitan sau da ka duwata hanya da shaitan zai iya bi ya farauce ka sai kawo maka ita to daga ciki sai kawo hanyar da za ka baka gujewa shaitan a kauyin ta'awizi lokacin da za ka karanta alkur'ani to anan ya kawo waɗannan maganganun nasu faiƙulu yake cewa na farko min ha daga cikin hikimar da yasa aka ce kai a'udhu billahi in zaka fara karatun alqur'ani ko kuma idan zaka ci gaba annal qur'ana shifaa'un lima fi suduri yace hakika shi alqur'ani waraka ne lima fi suduri game da abin da ke cikin kiraza yuzhibu ma yulqihi ash-shaytan alqur'ani karanta shi yana tafiyar da abin da shaytan ke jefawa fiha a cikin ita zuciyar min alwaswasi wash-shahawati wal-iradati al-fasida daga wasuwasi da shaɗan yake sawa mutum da kuma munanan sha'awa-sha'awai da kuma munanan nufi mummunan nufi da shaɗan zai sa maka a cikin zuciyarka to lokacin da mutum yake karanta alkur'ani alkur'ani yana wanke masa waɗannan abubuwan ne duk wani wasuwasin shaɗan fita yake yi ana wanke shi ana fito da shi ana fito da shi ana abin nan ɗin shi haka na duk wata mummunan madafa shaɗan sai Allah maɗauki sarki yana fito da ita sannan shaɗan Allah maɗaukai sarki yana wanke zuciyar mutane daga dukkanin wasu cututtuka waɗanda suke na zuciya haka ce cututtukan zuciya su ne cututtukan da suke da alaƙa da duk wata cuta da take alaƙa da zuciya irin gilli irin hikidi irin hasada irin girman kai irin kaza irin kaza duk wani cututtuka ne na zuciya wanda babu abin da ke tafiye maka da su kamar yawan karanta alƙur'ani mai girma mala yace fa huwa dawa'ul lima amarahu fiha ash-shaytanu shi alƙur'ani magani ne a game da abin da shaidan yake amarrahu fi hashidan game da abin da shaidan yake gudanarwa a cikin zuciyar mutum abin da shaidan yake ajiyewa a cikin a cikin zuciyar mutum to karanta alƙur'ani kuma magani ne da zai tafiye maka da shi shaidan ya dasa maka cuta sai Allah madaukakin sarki ya baka ikon karanta alƙur'ani dan tafiyar da wannan cutar da take cikin zuciyarka fa umira ay yutrada maddatu da'i sai aka umarci mai karatu da ya kori ya fatattaki wannan madda din wannan cutar asalin gundarin cutar da shedan ya aje a cikin zuciyar mutum wayu khalla minhu yayi kokarin barin zuciyar babu komai a cikin ta babu wannan mummunan abin da shedan din ya dafa a cikin ta minhu alqalb liyusadafa dawa mahallan khaliyan domin maganin da zai shiga cikin zuciya shine karatun alkur'ani ya dace ya samu gurin babu komai a cikinsa fes yake wato abinda ma nake so nuna mana shine kamar mutum ne ya ji ciwo ya ji rauni mutum ya buge sai farcensa ya fashe jini ya fito lokacin da ka je asibiti ko kimi za a sa maka magani ba kai tsaye ko za a ɗauko magani a shafa maka ba yan uwa haka ne za ga sai an ɗauko me sai an ɗauko spirit ko an wanke an wanke an wanke sosai in akwai wani ragowar datti da wani durfum haka da suka ɗan tattare a wajen duk a fitar da su domin idan aka wanke wajen sai magani ya hau kuma ya aiki yadda ya kamata haka ne amma da zarar mutum ya ji ciwo kawai ɗauki magani a lafta maganin ba zai amfani da ya kamata ba ina fata an fahimta to haka zuciya take shedan ya sa abubuwan da idan kawai ka zo ka fara karatun alkur'ani ba kai ta'awizi ba karatun alkur'ani ba zai maka tasirin da ya kamata ba amma idan kai ta'awizi wannan ta'awizin shi zai wanko maka waɗancan cututtuka yan ƙanana ƙananan dashe da shedan ya maka a cikin zuciyarka sai ya fitar da su da kai karatun alkur'ani sai ka ji alkur'ani ne maka tasiri saboda ka kori shedan daga wajen Allah ya sa an fahimta yan uwa to shine abin da malaka so ya ga mana ya ce to sai maganin ya dace da zuciyar da babu komai a cikinta duk wancan munanan da shida shida shaidan yayi Allah madaukakin sarki ya baka iko kai ta auzi ka kawar da shi fa yatamakkan minhu saboda ka sai wannan maganin ya samu gurin zama a cikin zuciyarka wa yu'athiru fihi kuma yayi tasirin da ya kamata a ce yayi fa yaji'u hadha dawa sai wannan maganin ya zo ash-shafi wanda zai warkar da kai ila al-qalbi zuwa ga zuciya wa qad khala min mazahin min mazahin wa mabadin lahu fayanji'a minhu saboda ka sai kasance ya shiga cikin zuciyar a lokacin da zuciyar ta wofinta da dukkanin wani gosulo da shedan ya hada na tarkace na cututtuka da yasa a cikin wannan zuciyar da kuma duk abin da zai kalubalanci wannan alqur'anin da yake ƙoƙarin shiga cikin zuciyarka fayanji'a fihi sai tasiri a cikin zuciyarka sai karatun alqur'anin yayi tasiri ta yadda zaka karanta shi ka rinka jin gartsinsa ka rinka jin alamun tasirinsa yana bayyana a cikin maganganunka da ayyukanka malai cewa minha daga cikin hikimar da yasa aka ce a karanta alqur'ani ko kuma ayi ta'awizi lokacin karatun alqur'ani annal qur'ana haqiqa alqur'ani maddatul huda wal ilmi wal khair fil qalbi madda ce abu ne da ke jawo shiriya ya kuma jawo ilimi ya kuma jawo alkhairi a cikin zuciyar mutum wannan abubuwan da malai ambata guda uku dukkanin su karatun alkur'ani na haifar da su ilimi dama alkur'ani shine tushen ilimi duk ilimin da babu alkur'ani ma a cikin sa ba ilimi bane kwata kwata eh ilimi daga nan ake tsinka ake fitar da duk wani ilimi da ka sani shi alkur'ani kenan duk wani ilimi a daga cikin alkur'ani ake fitar da shi ilimin hadisi ilimin fiqh ne ilimin tauhidi ne duk daga nan ake fitar da shi sannan kuma da shiriya dama shi alkur'ani littafi ne na shiriya kamar da muka sani ballantawa kuma alkhairi alkur'ani littafi ne na alkhairi kama annal maddata kama annal ma'a maddatun nabati kama yadda ka san ruwa shine maddar shine sanadarin da ke sanya mai shuka ta fito don lokacin da aka yi shuka ruwa ruwan sama yake sauka wannan shuka mai zata konewa zata eh zata kone ta bushe ta lalace to haka alkur'ani yake a cikin zuciyar mutane idan babu shi zuciyar za ta lalace ne yadda ka san idan babu ruwa shuka lalacewa take wa shaytanu shi kuma shaydan yahriqu an-nabata awwalan fa awwalan ne kan yi kokari duk wannan shuka da take kokarin fitowa a cikin zuciyar mutum ya ranga kona ta ɗaya bayan ɗaya ma'ana ilimin da zaka samu sakamakon alkur'ani alkhairin da zaka samu sakamakon karatun alkur'ani shiriyar da za ta shiga zuciyarka sakamakon alkur'ani zai rinka bin su ɗaya bayan ɗaya na ƙonawa kamar yadda ka san shuka idan ruwa bai same ta ba za ta rinka ƙonewa ɗaya bayan ɗaya har ta lalace gaba ɗaya to haka shaɗan yake bin wannan alkhairan yana lalatawa fa kullama ahassa bi nabati alkhairi min alqalbi duk lokacin da shaɗan ya ji alamun ga wata ga wani alkhairi na ƙoƙarin shiga cikin zuciyarka ya tasiri yana ƙoƙarin shiga cikin zuciyarka ya tasiri sa'afi ifsadihi wa ihraqihi sai shaɗan ya gaggawa ya tafi da gudu ya yi ƙoƙarin lalata wannan alkhairin ya yi ƙoƙarin ƙona shi fa umira saboda haka ne sai aka umarci mai karatun alƙur'ani ay yasta'iza billahi azza wa jalla minhu da ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shi shedanin la'alla yufsidu alaihi ma yahsul lahu bil qur'ani domin kada shi shedan din ya lalata abin da zai iya samu na alkhairi sakamakon karatun alkur'ani saboda haka Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk lokacin da za ka karanta alkur'ani sai kai ta'awizi simala ce wal farqu bayna hadha alwajhi wal wajhi alladhi qablahu annal isti'azata fil wajhi al-awwal mala yace bambancin da ke tsakanin neman tsari a fuskar farko da fuska ta biyu da muka ambata na biyu da na farko me bambancin su na farko da na biyu suna da bambanci mala yace na farko li ajli husuli fa'idati al-qur'an an ce ka nemi tsari ne saboda samun fa'idar da take cikin karatun al-qur'ani wa fil wajhi al-thani amma fuska ta biyu li ajli li ajli baqa'iha wa hifdhiha wa sabatiha an ce ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki ne lokacin karatun alkur'ani li'ajali baqa'iha domin wanzar da wannan mai fa'idar da ka samu sakamakon karatun alkur'ani kada ka bari shaɗan ya tafi maka da ita wa hibziha da kiyaye ta wa sabatiha da tabbatar da ita na biyu na farko aka ce ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki domin samun fa'idar da take cikin alkur'ani alkhairar da ke cikin alkur'ani na biyu aka ce ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki saboda tabbatar da wannan fa'idar da alkhairin da ka samu kada ka bari shaɗin ya tafi maka da su saboda ka abubuwa ne guda biyu masu bambanci wa minha daga cikin dalilin neman tsari lokacin karatun alƙur'ani annal mala'ikata tadnu min qari'il qur'an yan uwa mala'iku suna kusantowa su sassauto su sakko ga duk mutumin da ya zauna ke karatun alƙur'ani ka sani baka sani ba ka gansu baka gansu ba duk lokacin da ka zo na kashi karatun alƙur'ani dan uwa mala'iku suna zuwa su kewaye ka eh kuma su kasake su kasa kunne suna jin abin da kake karanta wannan alƙur'ani to amma Allah madaukakin sarki ya koye mana su ne saboda in ka gansu akwai matsala eh to shi sa sai Allah ya koye mana su wa tastami'u li qira'atihi kuma suna sauraron karatun da kake yi kama fi hadith usayd ibn hudayr kama yadda yazo a cikin hadisin usayd dan hudayr لما كان يقرأ ورأى مثل الظل مثل الظلة فيها مثل المسابيح yayin da shi Usaid bin Hubayr ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake karanta suratul kahfi wata rana kawai sai ya ga mithlu zilla kamar ka ce a lema kamar lema haka kamar girgije haka a saman sa ya gan shi haka fari fiha mithlul misbah a cikin sa akwai wasu abubuwa kai ka ce fitilu ne haka masu haske suna ta haske haka ya hange su fa qala alaihi salatu wa salam sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai masa tilkal malaikatu wannan abin da ka gani mala'ikun Allah ne wato abin da ya faru yan uwa shi wannan sahabi yana karatun alqur'ani ne da daddare sai saboda haka sai ji dokin suna ta haniniya eh dokin suna ta irin kamar ba lafiya ba sai ci gaba da karatunsa da ya ji abin yayawa shi ne sai ya fito ya ga me yake faruwa yana fitowa shi ne sai ya ga wani abu wani abu kamar girgije haka a sama yana yin sama yana tafiya yana yin sama ga wasu fitulu haka a cikin girgizan haka masu haske sun hasko inda yake sai ya ga abin yana sama yana tafiya sai da ya daina gansa sai ya bace to shine shi ma sai ya dan tsorata saboda bai san menene ba da safe shine sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya gani sai annabi ya ce masa ai wannan abin da ka gani mala'iku ne suka sako suke jin karatunka sai mala'iku ne suka sako suke jin karatunka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa bushara aka to ba shi kadai bane duk mutumin da ya zauna yake karatun alqur'ani mala'iku suna zuwa wajen eh suna zuwa wajen ko kai kadai ne ko a cikin jami'i ne idan kuna yi haka ko a inda ake karantarwa na mutane da yawa duk mala'iku suna zuwa su kewaye ku kamar yadda annabi ya faɗa مجتمع قوم في بيت من بيوت الله كو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi mutane su haɗa a wani ɗaki daga cikin ɗakin Allah suna karanta alƙur'ani suna mudarasa tsakanin su sai mala'iku sun sauka rahamar Allah ta da baibaye su mala'iku sun kusanto inda suke haka al'abarin yake wa shaytanu biddul malaki shi kuma shaytan duk inda yake kishiyar mala'ika ne wa'aduhu kuma maki mala'ika mala'ika shine wanda yake zartar da umarnin Allah madaukakin sarki shedan kuma shine wanda yake sawa a saba wa Allah madaukakin sarki kaga kishiyoyi ne saboda haka zaman mala'ika da shedani a waje guda ba zai yi ba fa umira al-qari'u saboda haka sai aka umarci mai karatu ay yatluba min Allah ta'ala da ya nema daga Allah maɗaukakin sarki mu ba a da ta'aduwihi anhu da Allah maɗaukakin sarki ya nesantar da maƙiyinsa daga gare shi hatta ya haɗura khasu mala'ikatihi har keɓantattun mala'ikun Allah maɗaukakin sarki su samu damar kusantowa su zo inda yake su saurari karatunsa fa hadhihi manzilatun mala yace wannan wajen da kake karatun alqur'ani wani matsayi ne la yastami'u fi la yastami'u fi hal mala'ikatu wash-shayatin gurin da mala'iku da shaydanu ba su haɗu a waje guda ba duk lokacin da kake karatun alqur'ani akwai shaydanin da suke kokari su zo su hana ka karatun alqur'ani su tare maka jin dadin sa su sa ka gajiya ka kosa ka ji ba ka so to a gefe guda kuma akwai mala'ikun Allah da su kuma suke zuwa su saurari karatun alƙur'anin suna nan to ka'ida kuma shine mala'ikun Allah da shaidanu ba su haɗuwa a waje guda to idan ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki tun farkon karatunka sai Allah madaukakin sarki ya tafiyan maka da shaidanin ne ya koran maka su a lokacin sai mala'ikun su samu damar me zuwa inda kake saurari karatunka to wannan shine abin da malai ke gaya mana ɗaya daga cikin fa'idodin neman tsarin Allah subhanahu wata'ala kenan lokacin da mutum zai karanta alkur'ani wanda kuma ina gani insha Allah ta'ala da wannan fa'ida ta uku zamu dakata sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a ta hudu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله
Yang mana, yang mana, yang mana,